أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقص أزمي با يو لارباني با laraba takwas ga azumi takwas ga watan ramadan hijiriya 1447 ɗaya kirgen kuma 25 ne ga watan february 2026 2026 a tafsirinmu na wannan azumi a cikin wannan sura suratu ali imran daga wannan masallaci masallacin al'afat da ke cikin anguwar nasarawo a cikin garin gombe inda muke cikin suratu ali imran jiya mun tsaya aya ta 120 120 daidai yau za mu tashi ta 121 ita wannan 120 ta yi bayanan abin da ya faru tsakanin munafukai da yahudawa da suka yi ta shirya wa sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wata'ala ya gaya musu manya-manyan matakai na cin nasara matakai na cin nasara in kana neman success to akwai stages da steps da idan ka bi su insha Allah za ka samu cin nasara sannan abokanan gaba makiyanka magauta masu saka maka ido ba za su ci nasara a kanka ba zai zama kana samun taimakon Allah aka ba mu abu guda biyu ne wa in tasbiru wa tattaku su ne guda biyu in tamsaskum hasanatun tasu'uhum alamar abokin gaba kenan in abun alkhairi ya same ku su ji haushi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha da za su ga mummuna akan ku za su yi farin ciki har su bayyana to sai aka ce yadda zaka makure abokin gabanka kullun kai ta sa masa kunci da bacin rai da rashin cin nasara sai Allah ce wa in tasbiru duk abin da suke muku yi hakuri wa tattaku to kuma ka je ka gyara tsakaninka da Allah kar ka bari tsakaninka da Allah ya zama da problem to hakurin da zaka yi wala sai ya zama kamar taki ake sakawa bishiya zai zama ci gaba za ka yi su kuma Allah zai dan kwafar da su shi yasa Allah yake cewa la yadurukum kaiduhum shay'an inna Allah bima ya'maluna muhit kenan Allah zai mayar musu Allah zai mayar musu wannan exactly wannan aya exactly ita ha gaya wa annabi Yusuf kan annabi Yusuf shine abin da ya faru Allah cewa ya fada hal alimtu ma fa'altum biyusufa wa akhihi id antum jahilun da su ake maganar nan ƴan uwan annabi Yusuf kun manta abin da kuka yi wa annabi Yusuf na gaba da da cin mutunci da neman sai kun ga bayansa a lokacin a lokacin ba ku gane ba shedan ya gama cin nasara qalu a innaka la anta yusuf ko kai ne yusuf din ne qala ana yusuf yace ni ne yusuf wa hada akhi kad manna Allahu alaina ubangiji ya mana komai sai aka ce me innahu may yattaqi wa yasbir masu ne guda biyu ba shi annabi sai yake ga musu ta ayyada al'amarin yake in dai akwai takawa akwai kuma hakuri da abin da magauta suke baka ka jure kar kullun zuciyarka shine sai na rama sai na mayar nima sai na ga bayan su wallahi duk makiyinka ci gaban sa Allah ya bai sa aje ta ci da ta cin gaba dama baka damu da shi ba fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina sai Allah ya nuna mana ihsani ne kaiwa makura inda akwai takawa akwai hakuri to shi ne daga nan gurin sai aka yanke maganganun gaba daya sai aka dawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud abin da ya faru a Uhud domin a nuna masa duk karfinka da haduwarku da kaza cin nasara yana daga wajen Allah subhanahu wataala sai aka cinatar da shi tun daga ma fitowa daga gidan iyalansa sai da aka cinatar da shi ne yakin Uhud ana gamawa in yana ganin yakin Uhud suna da yawa to walaqad nasarakumullahu bi badr ai an kuma an ce muke ku a badr lokacin ba ku da yawa sai aka jera mana wannan cinatarwa cewa kai musulmi yau taka gobe ta gobe ta wasu har a kasuwa yau ka je ka ci nasu ka ci riba gobe a ci riba a kanka to sai Allah yake cewa idza dauta min ahlika tubawwi almu'minina maqa'ida lilqital na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah subhanahu wataala yake cewa wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiun alim ubangiji sai ya tawo tunda ya ga masa kaidin yahudu da kaidin munafukai sai aka sake dawowa ana tunatar masa da yakukuka da yayi dan ya tina dan a fito masa da wasu abu na kaidin abokanan gaba alladina haddara Allah ta'ala ibadahu min ittikhadihim bitana wanda aka ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum to sai aka zo aka gaya masa wani abu daga cikin kaidin su ka tina dan neman kariya da kaidin su ka tina wadhkur ka tina izgarauta min ahlika lokacin da kai sammako ka bar gidan iyalanka ka bar cikin gidakin matanka ka bar gidansu dina karasta min baitika mughadiran lil madina ka bar cikin garin madina saboda yakin uhud an yi shi a uhud ne ai ko uhud waje ne daga cikin gari in ka dauke shi daga harami zuwa uhud zai kai kamar 11 kilometers kamar kilomita 11 lokacin kauye ne babba jeji ne kuma ko yanzu ma in za ka tafi daga harami sai ka sha tafiya kamar dai wani abu makamancin haka kilomitas da yawa to sai ana tunatar shi ka tuna lokacin da ka bar cikin gidan iyalanka ka nufi wajen uhud ina so ku riga nan wuri uhud muna maganar uhud uhud uhud muna maganar uhud riga il mushriki dan ka hadu da mushrikai fi gazwat uhud a yakin uhud to babu al mu'minina maqa'ida lil qital ka zo kana jajjera muminai kana ajiye su kowa kana kai shi position din da in ba nan kasa shi ba zai iya abin kirki a wajen yakin ba inda an shirya za a zo a yake ku introduction da na yi a karatuttuka na baya musuluncin mun nan muna kalubalanta a gaya mana gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya je zai yaki mutane haka kawai ana zaune ya ce mu je mu yaki babu addinin ba na yaƙi ba ne mu kullum zalunta mu ake yi shi sa duk yaƙin da annabi ya yi ko an zalunce shi zai rama ko ya ji an shirya masa ya ce aiko ba ku isa ba bari in je in murƙushe ku kafin ku murƙushe ni ko a tsokane shi ko a taso a zo gurinsa duk haka ne ba ya zuwa yi kakkaf ya kukukan nan sai an samu labarin haka bari ba da misali wanda ina yawan ba da wannan misalan yakin badar wa aka fara zalunta musulmai aka zalunta aka kore su daga makka aka kwace musu gidansu aka kwace musu dukiyarsu buyutuhum wa amwaluhum aka fitar da su suka dawo madina dan Allah kai da aka kore ka a garinka zalim mustafa aka kore ka a gidanka ka tafi wani gari wanda ya kore kan nan ya kwace maka gida ya kwace maka iyalai ya kwace maka dukiya dukiyarka ta kai miliyan 500 sai ya zo ta gabanka shi kadai kuma kafi shi karfi shi kuma da miliyan 50 da Allah kai wani irin kwakwalwa kake zaka bashi ya wuce da ita za ka karba ko za ka karba ba wannan shine abin da ya faru a Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari zamu zo mu tattauna yace mu je mu karbo kayan mu mu rage asara su da karfi zo kada mu kuma tunda mutum ɗaya ne kida zamu rage kuma bai tashi ya tafi makka nema ba don ba yaƙi ya je ba sai da ya bari sun zo kusa da madina ya je karɓo kayansa kuma ba yaƙi ya tafi ba karɓar dukiyarsu suka je bayan an yi badar an ga sun karɓi dukiyarsu suka ce wa'annan za su fara yin ƙarfi yanzu sai aka je aka sake shiryowa aka ce bari a zo a yi uhud uhud daga can aka taso fa za a yaƙi annabi a madina kilomita 400 da wani abu sai da suka ci kilomita 390 ko kusan 400 har sun kusan shigowa madina sauran kilomita 11 na gaya muku aiko sauran 11 kilometers annabi ya ce mu je mu tare su ba za su shigo mana har gida su ci abincin mu ba in ka dauki hunain hunain sun tafi ne suka ga za a walakanta su suka ci ko ba isa ba in ka dauki tabuka labari suka samu suka ce tashi mu je kafin ayi mana da dukkan sauran yakuka da kaji an musu shiri ne suka tashi suka tafi annabi musu addini mu ba na yaki ba na yaki bane in za a zauna a fahimta wannan shine ake sako da baki ake isarwa a gane amma in ka ce ba zan gane sakonka na baki ba kuma ba zan barka kai shi ba to nan kuma kai sama nan kuma sai a gwaza sai a gwabza to nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirye mu'minai ya gama fita filin yace tsaya a nan dan tanan gurin za su shigo kai tsaya a can tubawul mu'minina maqa'ida lil qitali ay lil qa'il mushrikeena fi ghazwati uhud wa akhasta tunzil wa akhasta tunzilu al mu'minina fi mawadi' al qitali allati yathbutu fiha al jaysh kai tsaya a can kai tsaya a can yana saka su a gurin da burdunar kowa zai samu matsayinsa wala yantaqilu anha kar kowa ya bar gunda muka dora shi li'annaha la'iqatun bi taharrukatihi kowa an saka shi a gun da yafi dacewa da shi kullun fil mawdi'i alladhi yasluhu lahu maymanatan aw maysaratan wa ghayri dhalik kowa an ajje shi a gun da ya dace da shi hagu ko dama Allah ya ce ina tuna kai da kai wannan ka san dai wallahu sami'un alim Allah masani ne kuma mai ji ne inna Allah sami'un lima tatashawuru fihi anta wa man ma'aka hawla mawdi'i liqa'il adu Allah yana jin abin da kuke tattaunawa ina za mu tsaya kai ina za ka tsaya kai ina za ka tsaya to kai kuma duk inda kace wani tsaya da wahayi na kake yi sannan alimun bi asbahi tilka al-ara'i lakum Allah subhanahu wataala yana sane da wanda ra'ayinsa yafi zama da dai sannan Allah masanin bima tukfihi sudurul mushrikeen min al-mu'minin Allah yana sane da abin da munafikai suka koyi akan mu'minai da kuma mushrikai akan mu'minai kama annahu subhanahu wataala yasma'u wa ya'lamu ghayra zalik Allah ya san wani abu ma ba haka ba to wannan shine gaba ta farko ana tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kaidin wayannan mutanen har ka tafi gaje ka bar gidanka da sassafe duk wanda za a fitar shi gida da sassafe ai ka san kaidi ya kai kaidi duk mai sharrin da zai fitar da kai asusu ba ya kai sharri da asuba baka fita kaje kana wannan aiki ne to sanan sai ana ƙara tunatar da shi wani kaidi da aka shirya masa na makircin yahudu na nasircin mushrikai da kuma munafukai sai Allah ya ce idhammat ta'ifatan minkum an tafshala kai wallahi annabi ya hadu da jarrabawa da tashin hankali ana ƙara tunatar da su da bala'i da masifar wayannan makiya aka ce ka tuna idhamma ta'ifatan minkum an tafshala a wannan shirin da kai fa duk da mummunan shirin da aka yi maka sai da aka samu wasu manyan kabilu manyan ta'ifa jama'a wanda ba wanda ya fi su karfi a cikin garin Madina wajen taimakonka wala sai da suka samu kokwantan anya ba za su janye daga yakin nan ma ba za su je su tiya ka ba wala sai da suka yi haka wayannan su ne banu salama banu salima da banu haritha su wane ne banu salima su wane ne banu salima kalib kabilu ne na khazraj kabilu ne na khazraj wanda suka yi musharaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a bai'atul aqaba wanda suka ba wa annabi sassan gudunmawan da babu wanda ya ba da ita a yankinsu wanda a cikinsu akwai jabir ɗan abdullahi za mu ga me yake faɗa game da kansu wannan ba su ne khazar su ne suna daga cikin wa'anda suka kusa su su ce sun haƙura da yakin za su koma sannan sai kuma banu harisa wannan banu harisa su ne ƙabilatul aus dama aus da khazar kusan su ne kankat kankat a taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam a madina to cikin abin da ake faɗa game da khazraj game da khazraj game da ausu afwan shine duk wani yaki da ka sani annabi ya je babu wanda basu je ba ba wanda basu yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan sune awailul ansar islaman sune farkon karban musulunci sune farkon karba da yawa daga cikin muhajirun ma ausu ta riga su karban musulunci والذين تبوؤوا الدار والايمان من من قبلهم tun kafin wayannan su shiga musulunci su tabawwa'u dara wal imana wayannan mutanen bayan annabi ya taho da mutum dubu za a taho uhud abdullahi ibn ubay ibn salul sai tare ce wallahi kun ka shirin da mutanen nan suka yi 'yan makan nan da suka yi shiri wallahi in kuka je yau sunan abin da aka yi sunan abin da za a yi yau sunansa mutsuka za a mutsuke ku ne da a yi haka ɗan abin da kuka saba ma a rasa ku koma gida ya ja da mutum 300 a cikin 700 ya ja 300 suka juya a cikin 300 din nan da kuma shirin ausu da khazraju bani salima banu salima da kuma banu haritha duk suka yi shirin za su koma sai annabi sai yana tina sai Allah yana tunatar da annabi falala id hamma ta'ifata ka tina mana id hamma ta'ifatan minkum an tafshala manyan waɗannan ausu da khazraju din nan da suka kusa su juya wallahu waliyuhuma to sai suka yi sa'a Allah ya riga ya yarda da su shi yasa muka ce wallahi Allah ya da kai wallahi ba zai canja ba Allah shine majibin lamarin su sai ya datar da su suka ki komawa din suka fi karfin shedan suka bika aka je aka buga da su dama wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'mine ga Allah suke yin tawakkali tawakkali mu'mine ga Allah suke yi sai ba a samu haka din ba Allah ya tsare su Jabir na ga muku Jabir dan Abdullahi yana cikin yana cikin Khazraj yana cikin Khazraj su Khazraj step 2 ne a falala ausu sune number 1 saboda sun je al-mashahid kullaha shahidul mashahid kullaha amma al-aus amma al-aus basu akwai wanda basu halatta ba amma al-Khazraj akwai wanda basu halatta ba to Jabir dan Abdullahi yana daga cikin yana daga cikin kabila ta Khazraj sai yake cewa daga Jabir dan Abdullahi wannan ayat izham matta'ifatan minkum am tashala yace fina nazalat wallahi wannan ayar akan mu ta sauka ta sauka dan mu ne wace aya izham matta'ifatan minkum an tashala wallahu waliyuhuma qala nahnu ta'ifatan mu ne fa wannan ta'ifa guda biyu din mu ne jama'a guda biyu din banu haritha wa banu salima a nassin hadisi yace wa ma nuhibbu sai ya kada kai jabir kenan yace wa ma nuhibbu me yake nufi wa ma nuhibbu yace ba mu so a ce ayan nan har mun samu wannan mistake din har ta sauka kan mu ba duk da cewa sufyan ibn uyayna sai yazo ya canja mata fassara kuma wannan fassarar da ya canja ita aka fi dauka ita ce dade yace ai wa ma nuhibbu ai wa ma yasurruni annaha lam tanzil da ba ta sauka ba da ban ji daɗi ba gara da sauka a kanmu domin liƙaunin lahi ta'ala domin Allah ya ce wallahu waliyuhuma ashe mu manya ne ai ubangiji tun da ta sauko a kan kuskurenmu sai Allah ya fito ashe mu ɗin manya ne Allahu waliyul ladina amanu fa wa annal kafirin la maula lahum shi kuma Allahu waliyuhuma kaga fassara na biyu galibin masu sharhi ta suka fi dauka ai mun yi farin cikin saukanta da a ce bata sauka ba da an yi da mu ai saukantar nan ya bayyana matsayin matsayin mu wallahu waliyuhuma wallahi falyatawakkalul mu'minuna Allah shine majibincin al'amarin mu'minai nan gurin Allah subhanahu wataala tunda ya gaya musu yakin Uhud yakin Uhud din nan ko kace kare jini bari biri jini akai an ji jiki sosai to idan in an tuno musu shi za su ji ba daɗi to kullum mumini in ka tuna ba daɗi kuma ka tuna daɗin da Allah ya maka idan akwai kaddara mara kyau a kanka to ka tuna mai kyau ka tuna mai kyau yau wani abu na dukiyarka ta tabu kasuwancinka ya hargitse kana kaza sai ka tuna kuma Allah ya baka lafiya sai ka tuna yanzu kai azumin da kai yanzu wallahi za ka iya wucewa gobe ba tare da ka damu ba saboda Allah ya baka lafiya wani kuma duk awa biyu sai an masa insulin sai an masa kaza yana rike da inhaler babu lafiya sai kuma Allah ya baka lafiya yanzu akwai da mai kudin da zai iya saye anguwan nan kakaf kakaffa amma da zai bada kudin a bashi irin lafiyan ka kai wallahi zai bayar ya zama matalauci fiye da kai a talauci kawai a dawo masa da lafiyansa wallahi zai bayar kai kuma baka da ko sisi matsiyaci amma ba inda baka shiga ba ba haka bane in kai comparing da kai da wancan wanda na bani misali matsiyaci mana full time full time matsiyaci ma to ka gode ni'imar da Allah ya baka to nan gurin sai aka sake dawowa in yanzu Uhud in kun tuno kuna jin ba daɗi da walhalin da muke gaba suka baka ku to in kuka tuna Badar kuma za ku ji daɗi sai Allah ya ce me
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون sai Allah ya dadada musu kuma ji wani wani alkhairin da aka yi musu walaqad nasarakumullahu bi badr ai hakika Allah ya taimake ku a yakin badar wa antum azilla lokacin ku ba ku da karfi masu rauni ne yan kadan kuke fattaqullaha to yanzu ba ku kare jin Allah la'allakum tashkuruna wannan ne in kuna tuna ni'ima a lokacin da kuka tuna ni'ima to zai sa kuke godewa Allah wannan an tunatar da ku ne don ku ƙara godewa Allah subhanahu wataala yakin badar babban al'amari ne wanda zamu yi ta maganganun ayoyi a gaba a gaba a kai da haka dole za mu ba da tamhid za mu dan ba da introduction a kan yakin badar ta yadda wasu ayoyin muna karantawa kawai fassara za mu yi mu wuce saboda mun riga mun yi introduction na farko menene sababin yakin badar wanda mun ga sabbin yakin badar duka sauran yakukan ma kusan haka ne annabi baya tsokana musulunci ba mai tsokana bane ba menene sababin yakin badar bayan hijira na annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina quraishawa sun kwace dukiyar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka sun kore su daga gidajensu sun kwace musu kasuwancin su shagunan su duk sun kwace sun mai da suna su ya zama ana yi wa musulmai barazana ana harzuka matasa dan a ci mutuncin musulmai har ma wanda ya saura a cikin Makka in sunansa musulmi ana bibiya a gane wai shin da gaske musulmi ne a da mataki a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin wannan cin mutuncin sai ya ce mu tattare mu bar dukiyar mu bar gidan mu bar komai mu koma gurin da muka aika su mus'ab suka isar musu da addini kuma sun karba mu je su ba mu mafaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi madina yan madina suka karbe shi nan kuma an kore shi an kwace masa dukiyarsa da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina din kullun da shi da muhajirun suna tuno dukiyarsu da aka kwace suna tunowa annabi ya taba yin kokarin nufin ma ya tafi makkan nan ya kai musu hari dan ya ɗebo wasu abu daga dukiyoyinsu da aka da aka karba musu in ba ku manta ba hadisin wannan sahabin da ya rubuta leta ya saka akan kitson mata ko sai da Ali annabi ce je ka Allah ya ga min akwai za a kai leta za a kai kaza wanda sai da Umar ce za ani atriba unuka hadal munafiq to wannan dube yiwa sai annabi samu labari ga Abu Sufyan ya fita zuwa Sham da dukiyar Quraishawa duk manyan Quraishawa sun hada dukiyar soje guda sun ba Abu Sufyan ya je ai kasuwanci ya dawo da riba kuma idan za a wuce Sham sai an biyo ta wani guri da ake ce masa yambo suna bin bakin ruwa ne za a taso daga jidda daga makka za a yi jidda a tafi rabir a ɗauko bakin ruwa ana tafiya ana tafiya ana tafiya har a zo yambo har a zo gurin da za a kewaya a shiga cikin sham daga makka zuwa yambo kilomita 300 da wani abu daga madina zuwa yambo kilomita 100 da wani abu 80 ne da wani abu afwan 84 zuwa badar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda mun samu wannan garabasa ga dukiyar mu mu je mu karbo abin da ya sawwaka mana ai mun rage asara annabi ce rana kaza za su taho za su waje ta kaza mu je mu tare su wannan da dai yake ko ba da dai ba dukiyar ka ne a kwaci zaka je karbo kayan ka Abu Sufyan very intelligent smart da ya gane haka da ya gane haka sai ya alacin mutanen Makka yace a turo masa wani madad da za su taimake shi ya canja hanya kuma ya dauki hanyar da ba ita ce sahabbai za su bi ba to quraish sai suka fito masa da runduna mai yawa da kafila mai yawa don su nuna karfin su don su raza da musulmai aka ce Abu Jahal ya taho ya hadu da Abu Sufyan abin da yasa suka yi haka shine don su tsoratar da musulmai don su nuna kwarjinin su sannan suka yanki cewa ko da ba a samu an tare su ba wannan abin ba zai sa su razana ba za a wuce da duke su sai an shiga sham sun ce lalle sai an shiga to a nan gurin ne fa matsalan sai ta canja muwajaha ta zama muwajaha askariya kabira lam takun muqattata aslan lil muslimin musulmai ba su tafi su je su yi wannan yakin ba amma sun tafi da abubuwan da inda za su karbi dukiyarsu za a je a ce za a yi musu illa za su kare kansu sun yi sun yi wannan da haka mutum 313 ne kadai suka tafi shi kuma Abu Sufyan shi kadai ne amma fa da ya je da aka je haka sai aka je aka shiryo mutane dubu Abu Sufyan na dubu da ɗaya kenan su kuma mutum 313 ko 314 Annabi sallallahu alaihi wasallam duka duka abun hawansa dawakai 70 ne ko kuma raƙuma saba'in abin hawa saba'in to da Allah abin hawa saba'in da mutum ɗari uku da goma sha uku wa zai hawa zai sauka haka aka yi taso wannan kilomita tamanin da wani abu ɗin nan wannan ya yi tafiyan 20 kilometers ko 15 kilometers ko 5 kilometers wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya har aka iso wannan guri ɗin to kaga adadin su ba yawa shi yasa Allah yake cewa antum adilla adadin ku ba shi yawa ai qalilun abu na hudu makanu badar wa mawqi'uha akwai wani guri da ake ce masa badar wannan tarazazan ta hadun ta faru ne a wannan rijiya ta badar din mantaka ce tsakanin makka da madina wa kana at-tahakkumu bil ma'i muhimman jiddan a lokacin yaki ya zama kai kake gurin da ruwa yake wannan yana da muhimmanci a lokacin yaki ya zama kai kake gurin da ƴaƴan itace suke in abu yayi abu zaka dinka ka ci wannan yana da muhimmanci a lokacin yaki ka samu gurin da kafar raƙuminka da dokinka in ya kafa za ta kafu ba zai ke zamewa ba da ruwan sama zai zo ba zai zo muku azaba ba yana da muhimmanci to sai aka samu a musulmai suka yi maza maza suka nemi gurin rijiya suka ce to in za mu tare su ma mu tare su mu muna ta gefen rijiya tana bayan mu in mun koma baya wasu su yi zuwa su ɗebo mana ruwa wannan sahabi din habbab ibn al-mundir yace haka za mu yi annabi yace mun amince sai suka je suka rike rijiyar badar din nan na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shiri tunda ya fahimci an sake sabon shiri a kansa shi fa yazo ya karbi dukiyarsa ne sai aka yi shirin da zai iya zama yaki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shiri na imani da addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau tudu su suna ƙasa sai zo yana daga hannu yana yin addu'a Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba la tu'bad fil ardi abadan au kama qala sallallahu alaihi wasallam ya Allah wannan jama'ar in ka bari aka halakar da su wa zaka waye zai bautan kasa mu ne dama ka aiko mu zamu isar da sakon ya isa waje kaza har da annabi a cikin su wayannan sun fahimci gaskiya za a shiga kauyuka da jeji ayi da'awa don sai Allah in ka kashe su ya za a yi to me me wannan yake karantar da mu malamai suka ce haza yadullu ala anna al-ma'araka anna al-ma'araka kanat masiriyya jiddan al'amarin ya cinkude, ya cinkuse an shiga matsala akwai tashin hankali. Abu na shida sai aka fara yakin. Wannan yakin da aka tashi fara da aka zo tunda ya zama yanzu yaki. Su shirin yaki suka yi bayan shi ya yi shirin ya karbi dukiyarsa ne. To nan ne kuma sai aka zo aka ce to a fara fifitowa. Ku suwaye, mu ma mu suwaye, ku ne suwaye mu mu ne wanda kuka zalunce mu a maka yanzu za mu karbi dukiyarmu za mu karbi wani abu daga cikin dukiyarmu to ku dukiyarku nan ba za ku karbe ta da ruwan sanyi ba sai dai ku ku kashe mu ko mu kashe ku iska ce aka sa ai haka mu fara gwada karfin mu mana yanzu ku turo mutum daya mu ma mu turo daya mu yi kaman goma 10 to 10 tukunnan mu fara bugawa kowa a gane karfin sa da wannan lokacin ne Quraishi suka ce ba daddai za a yi ba mu fito da uku ku fito da uku a fara 3 to 3 tit for tat shi da suka fito da Utba ibn Rabi da Shayba ibn Rabi da Walid ibn Utba suka fito da wannan mushrikan guda uku sayyidina Ali ce ina Hamza ibn Abdul Muttalib fita ina Ali ibn Abi Talib ɗan uwansa na jini ya fara turawa sannan ce ina Ubayd ibn al-Harith duk ku je ku buga da wayannan din a lokacin duk guda ukun nan na mushrikai su sayyidina Ali suka kashe su suka dawo suka yi kabbara suka ce ina wasu da za su sake fitowa wasu su sake fitowa to wannan shine aka fara to daga nan sai aka tafi mataki na bakwai mataki na bakwai shine tunda an dan buga an dan yi flashing introductory stage stage ko yanzu kun gane kaifin ku zamu kaifa amma kuma in kun tuna adadi kuma 1000 to 300 in ka cire yanzu yanzu in ka cire 300 din sun nan a can ma akwai sauran 700 kaga da matsala to akwai tashin hankali na adadi to sai annabi kuma ya ƙara daga hannu sallallahu alaihi wasallam ba fa karfin mu bane istasghisuna rabbakum fast na'am eh istasjib istasghisuna rabbakum annabi sai fara ighatha neman neman ighatha daga Allah wane ne al-ghausu Allah ba wani gausu da za ce maka wai ga wani shi gausu ne shi gausu ne ya gausu ya gausu sakalaini ya gausu zaman wannan halaka ne kafirci ne kun mai da shi kun mai da shi dodo kun mai da shi gunki ni kullu in na fada ana cewa Shehu Ibrahim ya ce ana ce masa gausu ana ce masa gausu abinda nake fada sai in ce essa ta cikin sa essa ta cikin sa sayyada ta fito ta ce ƙarya ne wannan abin da ake fada akan babansu babansu bai taba fada ya ce shi Allah bane bai taɓa faɗa ya faɗi haka ba kuma mun ga bidiyo ne ta saboda kai nace duk kun faɗa ƙarya kuke masa yarsa dai ta ce ƙarya ne yanzu nawa zamu karba na yar zamu karba to haka a daina wasa ayuwa a daina wa shehu ibrahim sharri a ce shi gausu ne Allah ne gausu Allah ne zaka shiga bala'i ya yaye maka shehu ibrahim ba ya yaye bala'i da shay da shaidan bakin yarsa yarsa din nan yar yankin yan yankin abin nan abin nan ba ba san ga ta dawo ai tana Najeriya mahaifiyarta tana Najeriya ɗansa ‘yar nan, eh? Kogi, yawwa, ‘yar yankin Kogi State, mahaifiyarta ‘yar Kogi ne, iyalin Ibrahim Inyas, ta ce, mu ba mu san wannan ba, kuma tana raye yanzu haka tana raye, ta ce, duk shirkan da ake danganta ubanta ƙarya ake. To, ya ‘yan uwa masu danganta masa haka don Allah ku bar danganta masa, ku so ku ba wa Allah shigofin. ‘Yarsa ta ce, sifan da kuke ba wa babanta, sifan Allah kuke ɗauka ku bashi. ku yi haƙuri ku zo ku ba wa Allah sifansa shi kuma ku daina ku ga dai annabi fa da ya shiga bala'i annabi ya ce ni din nan ba ni ni ni sai ce Allah ce istastaghisuna rabbaku sahabbai ba su ce dan annabi kai kaza dan kai ba a Allah fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku annabi mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin zan turo muku mala'iku guda dubu guda dubu ɗaya ku riƙe dan zai zo dubu ɗaya an jima za mu zo dubu uku sannan mu mai da shi dubu biyar yanzu da mun samu dubu ɗaya a libra a suratul anfal mu bi da bi alfin min al mala'ikati murjifin annabi sai fara istighatha neman addu'a aka ce sai na abakar har zai zo ya daga abin nan din sai haka yace ya manzon Allah tuka mu fito ba ka ce za mu ci nasara ba me yace ko kun san Allah ne na bi ku sanin Allah nan fa wala ya'manu makarallahi lal qawmul khasirun ni na san ubangijin nan dan ya ce zan yi nasara kuma yayin ki kusanta a gare shi afala akuna abdan shakura annabi ya ci gaba da yin addu'o'i to sai aka je mataki na takwas aka hargitse to nan ne fa aka rika kisa na abokan gaba a lokaci guda aka kashe quraishawa mutun 70 a lokacin da ba a kirga wasu musulman kirki da aka kashe su ba 70 a cikin waɗanda aka kashe akwai Abu Jahal fir'aun hadhihi al-umma Abu Jahal din nan dai wanda shi ya taho da wannan runduna din aka kashe shi aka kashe Umayya ibn Khalaf aka kashe Utuba wa Shayba Walid a karan farko daga nan aka samu ja da baya na Qurayshawa suka fahimci ba za su yi nasara ba to sai aka zo mataki na tara to nan lokacin kuma sai suka yi saranda ana yin salanda sai aka kakkama wanda za a kama wanda suka gudu suka gudu aka bar dukiya annan ne musulmi suka ɗabi kayansu da masu zo karɓar dukiyarsu ne musulmi karka zamana rago in kana da dama kar a taba ka amma kai karka yi tsokana musulunci ba sa tsokana ba sa tsokana to wannan a mataki na tara ne aka ɗauki ganimomi aka kama fursunoni mun gane ko ba da ibsa zahar mas'ala to anan ne aka samu mas'ala ta ganima aka samu asra quraish to sai aya fa nazalat ayatun tunazzimu al-amr wa waqa'a at-tashawur fil asra sai ayoyi suka sauko kuma yadda ake ba da shawari ya za a yi da abin nan da prisoners sannan ya za a yi da kudi din abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa su fanshi kansu kar a kashe su saboda rahama kowa ya fanshi kansa sai na umar yace haba me za mu yi da kudin da za su ba mu na fansan kansu su ba da kudi su je su ci gaba da mana shiri ai mu kashe matsiyata kawai li'annahum ru'us kufrin ru'usul kufr ne ku kashe su kawai annabi yace to kai dai sai na bakar ya ko ba za mu daura ayyukan sai na umar ya ce a'a su ba da kuɗi a fanshe sai na umar ya ce mu kashe su aka yi ta yi to daga ƙarshe waka ikhtiyarun nabi alal fida'i li ba'dihim sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar da umarni na Allah sai aka fanshe su da dukiya wasu kuma aka fanshe su da cewa in an ga kai mai ilimi ne tun daga Makka dama an san ka ka san ilimin kaza ka san ilimin kafintarin da sauransu sai annabi ce to kai ba kudin ka muke so ba ilimin ka je ka koyawa ne kafintari sai mun ga sun iya je ka koya wasu wani ilimi kaza sai mun ga sun iya kisa duk mai hankali kullun in wani potential zai zo yana tare da su kullun zai rubuta suwaye za su masa amfani a wajen sa suwa za su zo su mana amfani za su kun sadiq Allah ya masa albarka kullun ina jinjina irin wannan effort din sa akwai wani dan window da muka samu kwanan nan na wasu wa'anda za su kullun tunanin sa shine physics chemistry biology physics chemistry biology ba ruwa na da kusanci me zan yi da wani dan uwana ne rabu da shi na nesa za mu ɗauko amma physics chemistry biology shi da mansa physics chemistry sa da biology sa wannan tunani ne mai kyau kwakwalwa ce mai kyau ina wasu magana ta malam duk abin da ka kawo min anan in kasa mu tsaya mu yi tunani menene gudunmuwar da zai bayar haka muka yi ta yi wannan shine kowa zai zama yana wannan tunani ne yanzu ni ina ta da kai me za ka min amfani me amfani da za ka min na je zan auro mata kawai ka auro ta ta ci tuwo ta biya ma bukata kawai shikenan ba wani manufa ai matarka sai ka saka ta a faifai menene manufan da zan yi eh wa'annan manufofin da nake da su zaka cika min su in nazo za a samu wannan partnership din zan samu kaza a to ba za samu ba akwai matsala akwai matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa wasu suka yi ta wannan ayyuka din wasu kuma aka fanshe su wasu suka yi ta karantar da iya rubutu da iya karatu wannan rana ce da ake ce mata yawmul furqan yawmul taqal jam'an shine mataki na goma me yasa aka kira ta yawmul furqan yawmul taqal jam'an me yasa aka kira ta domin rana ce da Allah ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya duk cikin kirari da ake wannan rana ta Uhud duk to ma'anar da Allah yake nufi fattaqullaha la'allakum tashkurun ai ittaqullaha bi ta'atihi wadhkuru anna an-nasra laysa bil adadi wala bis salah ku ji tsoron Allah ku kusanci Allah kusancewa nasara ba daga ƙarfi bane ba daga yawa ba ne domin waɗannan ƙuraishawan a ta ko'ina za su cinye ku in dafawa ne a ce a kwana uku za su yi cinye namun amma kuka samu cin nasara to washkurullaha ala hadihin ni'ima al'azima ku gode wa Allah shi ne la'allakun tashkurun badar tana karantar da mu manya-manyan darussa na ɗaya annan nasara min indillah duk wanda nasara daga Allah ne wa man nasara illa min indillahi al-azizul hakim yana faruwa ne kuma ma'al imani wa taqwa was sabr was sidq abin da muka fara baya imani da taqwa da hakuri da kuma gaskiya manyan darussa din an-nasru la yakunu bil kathrati bal bi ta'yidillah nasara ba wai yawanka bane taimakon Allah ne addu'a wal yaqin sababun min a'zami asbabil fath addu'a da yaqini a za a ci nasara wannan sababi ne na samun cin nasara shura nafi'atun hatta fil harb kake shawartan ƴan uwanka in zaka yi abu wannan tana da amfani har a gurin yaki kun ga annabi har a gurin yaki har a harkar asra yana tambaya ya za a yi sannan na ƙarshe duk wanda zai saka da gaba ba da haƙƙinka ba wannan ya san cewa rugujin rugujewarsa ta zo matakar ka kusanci Allah subhanahu wataala ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla lalle ubangiji ya taimake ku a yakin badar ya ba ku cin nasara alhali kuna makaskanta ba ku da yawa ba ku da ƙarfi wa kuntum fi ghairi mana'atin minan nas ba ku da wanda za su ba ku kariya na mutane wa hum kanu aktsara minkum adadan wa udadan sun fi ku shiri sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawa fa in tasbiru fa in tasbiru li amri llahi wa tattaqu in kuka yi hakuri da al'amarin Allah kuka kuka ji tsoron sa yansurukum kama nasarakum fi zalika al-yawm ko ina zai ci gaba da taimakon ku kamar yadda ya taimake ku a wannan ranar fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah za ku samu la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah sannan kuma za ku zama masu gode masa ittaqul lil mu'minina na إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين Allah subhanahu wataala yake cewa istaqulu lil mu'minin na gaya mana a tafsiri a je karatukan mu na can baya ko nace duk inda kaga is ana nufin wadhkur katina sai ka kawo wadhkur a baya akwai wadhkur mahzufa duk inda kaga is dalili kuma shine duk inda kaga wadhkur kuma zaka ga is ita ma wadhkuru is antum qalilun fakatharakum ko wadhkur akha adin is anzar qaumahu duk inda kaga wadhkur wadhkur wadhkur zaka ga is to in kaga is ita kadai ka daddara akwai wadhkur din to saboda haka istaqul lil mu'minina wadhkur ya muhammad hina qulta lil mu'minin lokacin da kake gaya wa mu'minai min ashabika na daga sahabbanka mubashiran lahum kana masa musu albishir alay yakfiyakum ay ala yakuna kafiyan Allah bai wadatar da ku ba an yumiddakum ya turo muku rabbukum ubangijinku ya turo muku bi talatati alatin mala'iku dubu uku min al mala'ika na daga mala'iku munzalina Allah yana saukar da su yadda abin zai ke za a fara turo dubu a cikin dubun suna aiki sai a karo dubu uku har su kai dubu biyar shi ne wancan dubu ɗayan da muka yi ga dubu uku mana a turo dubu a kan dubu su a ƙara dubu biyu su kai dubu uku daga nan kuma a cike da dubu biyu su kai dubu biyar mala'iku dubu biyar to ko mala'ika ɗaya aka aiko ya isa guda ɗaya amma me yasa ba a turo guda ɗaya da zai mutsaka a ce ga mala'ika ɗaya zai taimaka muku don ya fi ƙarfinsu ɗan adam ne ba zai gamsu a ce kai kaɗai shi kaɗai mutum dubu ɗaya da mala'ar sai turo maka dubu biyar don me yasa aka yi liyatuma mene ne liyakata tarafan min alladhi na kafaru abtun fa yin qalibu khaibi wa litatma inna qulubukum bihi kuma duka dan a samu nitsuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai turo adadi din alaifiyar rabbukum ai ya isa ubangijinku ya ya muku komai an yumiddakum bi an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya zubo muku salatati alakin mala'iku dubu uku munzalina ay yunziluhumur rabb subhanahu wataala minas samai Allah ne zai saukar da su daga sama li yuqatilu ma'akumul mushrikeena yawma badr dan su yaki tare da ku su yaki mushrikai a ranar badar bala kwarai kuwa na'am haka dai al'amarin yake in tasbiro alal itali in dai da za ku yi hakuri akan yaki wa tattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha wallahi duk irin sauri da shiri da suka zo muku dan su mutsike ku shine wa ya'tukum min fawrihim hadha fawr shine as-sur'a su zo da bala'in saurin ku saurin su al-fawr shine as-sur'atu wal ajala yatukum min fawrin hada ay min wajhihim hada wa min waqtihim hada da gaggawa kuma su zo su muku bugu daya in kuka yi hakuri yumditkum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimina mala'ikun ma ubangiji sai ya ƙara su sai a turo su kai dubu biyar ne musawwimina su ku za ku bambance wannan mala'ika ne wannan mutum ne kuna ganin mala'ikun zagun su da rauna in kun ga mai rawani wannan tafsirin wasu malamai kenan in kun gansu masu rawani haka hatta Imam al-Qurtubi Imam al-Tabari da sauransu hatta Imam al-Baghawi duk sun kawo zamu dan yi magana akai musawwimina ay muallimina bi alamatin yu'rafu biha annahum malaika za ku gansu da su malaiku cewa su malaiku ne wa qila alaihim siyaman wa alamatin fi fi qailihim aw amaimihim za ku ga a cikin raƙuman su su raƙuman su ba irin naku bane abin nan dawakan su ba irin naku bane suna da alama sannan kuma za ku gansu da rawani waɗannan mala'iku ne don girman Allah wa zai ci mutuncin sabon manzan Allah ya gama lafiya ni dai na bi a hankali wallahi na bi a hankali manyan shugabannin da suke zagin sahabban annabi wallahi ni da na bi na ta tunani ni kadai wallahi tun daga manyansu na can har manyansu na Najeriya wallahi na ga mutuwan walakanci suke yi wallahi suna mutuwa a walakance kuma in ka tsaya ka duba me suka ribata a addini da duniya wallahi babu ko daya ka zagi sabon annabi ka zauna lafiya wayannan fa sahabban su ne fa Allah ya ce zan aiko mala'iku ku yi yaki da su kuma ku gansu ku gane su kuma irin wannan ka zage su ka zauna lafiya ai mun faɗa muka ce wallahi talakan cikinmu wanda ba kowa bane cikinmu ba da haƙƙi ba ka yi gaba da shi ka zo kana cin mutuncinsa wallahi sai ka lalace balle malamai na al'ummarka balle sahabbai to dama addinin yahudu ne protocolat protocols duk na yahudawa su akwai wannan tsari ne za a samu musulman yahudawa to musulman yahudawa su ne masu zagin sahabban annabi to su ma suka rarrabu wani ya zo ya fake wai ƙur'ani zalla za a yi ashe ɗan uwansu ne ashe ɗan uwansu ne su duka irin wannan ne yasa ƴaƴanku in sun sha karatu ba za su sha wahalan bambancewa ba ku ba su ku gaya musu alamun wa'annan yahudawa kana ɗanka yana jin kawai yana jin irin wannan yana gani ko a social media ya gane layin su ya san categories din da suke ba zai sha wahala ba to wa'annan sabon fa ku duba cikin mala'iku ne yasa ibnu kasir ibnu kasir yake cewa yana fassara wannan aya din yake ce bi alfin minal mala'ikati ina so ku ji wannan fassara za an musu alƙawari a badar bi alfin minal mala'ika mala'iku dubu summa zadal wa'du ila thalathati alaf sai ya karu yayi ta karuwa dubu da daya da biyu da uku da hudu da biyar da shida har sai da suka kai 3000 summa ila khamsati alafin sannan suka yi ta wucewa har suka kai dubu biyar aka ce kuma za ku ci nasara ku tuba fa duk da akwai mala'iku a cikinsu sai da aka musu sharaɗi sai da aka musu sharaɗi bi sharɗi sabar wa taƙawa wa maji'ul adubu sari'a da sharaɗin ku yi taƙawa ku yi haƙuri sannan kuma maƙiyanku za su zo muku da ƙarfin da ba za ku iya da su ba sari'an shi ne wannan faɗin Allah madawakin sarki ya tukun min faurihim haza in sun zo muku da ƙarfin da ba za ku iya ba ne yamdiskun rabukun bi kamsati alafi from 3,000 move forward to 5,000 automatically. Amma in ba a samu imdilkum da tukun min faurihim hada in babu wannan sai a barku da 3,000 ko 1,000 ko a barku ma ku je ku buga. In tasbiru wa tattaku wa ya tukun min faurihim hada sharadi uku in ji binu kasir. Wa bayyana annal maqsud ya bayyana abin da ake nufi shine tasbitu qulubil mu'minin wa busharatin lahum bin nasr wannan albishir ne da nasar. musawwimin ay almalaika to barkuji me barkuji me ibnu kasir ma ya fada musawwimin ay almalaika alaihim siyaman wa alamat alaihim siman sima wa alamat malaiku suna da alamomi suna da wani abin waja an ba'di salaf ya fada kenan imamu imamu imamu ibnu kasir yace yazo daga wasu daga cikin salaf kanat alamatuhum alamaima cikin alamunsu shine akwai rawani au anna kailahum kanat muallama musawwama ko kuma raƙumansu kenan musawwami sun zo suna da akwai wani wani alama da aka yi musu an saka musu wata alama musawwamin afwan an musu wata alama duk da cewa zo musawwamina ma so musawwamina musawwamina sai zamana sune suka yi wa kansu alama ya zo musawwimina bil kasab ai sawwama al malaikatu anfusahum musawwimina in yazo musawwamina kuma ismul maf'ul kenan ai innal malaikata qad suwimu su aka musu alama dai to ne shine magana ta Ibn Kathir shi yasa Imam al-Qurtubi Qurtubi shi da yazo ganin ayar tana da wasu abubuwa na duhu wajen fassarawa shi da tayi sai yayi at-tafsiru ala al-ma'ani al-lughawiyya sai yake ce al-fawru as-sur'atu wal-ajala yana fassara mai ka gane fassaran daidaikun kalmomi zaka fito da ayar al-fawru ay fawra sai fassara shi wa minhu fawran al-khidr tukunya in ta tafasa za ta yi ta sauri za ta yi ta sauri wannan shine fawran din gaggawa da sauri to ma'ana ma'anarsa in ya hajim alaikum al'adu daf'atan wahidatan wa sari'an makiyayin suka bugo muku kare guda kuka ga kaman za su buge ku to nan ne sai Allah sai ya zubo mala'iku din nan sai su zo sai su murkushe su wa zakar anna sabr wa taqwa sababun lil madadi wan nasri imam al-qurtubi shi kuma anan gurin sai ya kara shi kamar da yadda imam tabari ya faɗa imam ibn kathir ya faɗa yace amma fa da hakuri da taqwa hakuri taqwa sune matakan cin nasara shi sai imam al-baghawi duk da cewa na yi maganansa ba zan tsallake shi imamu sa'idi yake cewa annan nasar wal madadi min Allah murtabitun bil imani wa asbabihi wa azamuhuma as-sabr summa taqwa duk ko zaka ga fada as-sabr sunna taqwa imamu yake cewa cin nasara da kawo gudunmawa da Allah zai musu yana kunshe da imanin su imanin su kuma zai tabbata ta bangaren hakuri da tsoron Allah wa ma'anar aya indahu ma'anar aya a wajen imamul qurtubi imamul sa'idi in ta haƙaƙa minkum sabar wa taqwa in dai aka samu haƙuri na gaskiya da jin tsoron Allah na gaskiya waja'akumul aduwwu sari'an makiya kuma suka taho da karfin su gaba daya zadakumullahu madadan khassan minal malaika Allah zai kawo muku cin nasara ne daga malaiku wato duk maganganun malaman tafsiri din ya dace mu tsaya mu dauki mu duba su da kyau kenan gurgudun yawan zaluntanka da aka yi gwargwadon taimakon da Allah zai maka in kai haƙuri ka ji tsoronsa. Rashin ba a kai maka sara da suka ko a ofis ko a wajen aiki ko a al'amuranka ko a rayuwarka. Rashin kuma Ubangiji ba zai shigo maka da yawa ba. Ƙarfin yadda za a maka ya zama shi ne ƙarfin tsoron Allahnka da haƙurinka, to da kuma yawan taimako da Allah subhanahu wa zai baka samu cin nasara. Kisa duk wanda ƙiyayya ta masa yawa, wala za ku samu kullum ci gaba ke kisa ina mamakin wanda za a yi ta zagin sa a social media a ce kaza kullun yace ba a mayar da martani ba wanda baka mayar da martani ba nasara success ake nuna maka don Allah kai hakuri success ne ake nuna maka duk wanda za a yi ta addaban sa a yi ta addaban sa kamar shi kadai ne a duk duniya kamar ba kowa sai shi kadai to shi ne yayi hakuri ya ji tsoron Allah ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah zai samu success kowa ne ne shi ka zo ka ce wallahi ni duk anguwarmu ni kadai aka tsana ni kadai to kana bin Allah eh ina bin Allah baka shiga haƙƙin su ba ban shiga haƙƙin su ba kana da biyayya da tsofi da dattije kana gima kana yi iyalanka a gida baka da problem da su kana yi to Allah ya ba su sa'a sai ta yin kayan su wallahi cin nasara zaka samu kar ka samu damuwa kar ka zauna tambul kai ta tuno ai in kana faɗan abin da ake ma an gama da kai ai abin da ake maka ai an gama da kai kullum ina faɗan maganan Sheikh Usman al-Khamis Allah ya ƙara masa lafiya yace as-surahu bi qadari al-alam in kaga ana yawan hayagaga akan ka to dukan da kai wa mutane ne yayyawa yanzu yaron ka masa bulala daya ko kansa ya in ka ƙara in ka ƙara to yanayin karuwan ihun da kukan to yanayin yadda suke jin wahalar da kake ba su success ɗinka yana ba su wahala sai ai ta surutu akan ka to in kana da wayo sai ka kyale su ta yi kai kuma kai sai an gama ana cewa yanzu sai can sai a ganka a turai sai an gama don sai a ganka can a waje kaza sai an gama sai a ganka kullum kai forward ba maganan backward kana ta yin gaba to har haya gaga in kukan yayi yawa kuma baya karewa to in ya kare kuma sai a rasa da zai da kai kai kuma nan sai ka dawo au in iska kawai wallahi malam babu dadi ne malam kaga kai baka damu da mutane ba baka shiga haƙƙin su ba babu ruwanka wallahi wata ran akwai yarinyar da sai ta samu kai kuka ni da Sheikh Tahir Ilyasi Abuja yarinya za ta yi aure aka sihirce ta kwana bakwai aka rasa inda ta shiga ba a san inda take ba uwa ta nemo mu'ada ta addu'a ana ta addu'a malam yarinyar nan can aka samu wayanta ya shiga ina kike ba ta san inda take ba ta hada su da mutane ina guri kan aka je aka dauko ta bayan an yi ruqiya an yi ruqiya mu muka ga abin da muka gani ta tare da ita aka gama tace me ya kawo mu me ya kawo ta nan gurin malam yaushe kuka zo ni waye kawo ni ya aka yi Sheikh Tari Ilyasin ya ce wallahi makiya ce suka sa kuki a gaba kun san me ta faɗa tace me na musu ni kuma me na musu dama ina da makiyi ne ita ba ruwanta harkar ta kawai take yi saboda kawai ta samu miji da za ta aura daga kasar ingila baturen ingila menene dan yar gidan manya ce ta ce ne kuma me na musu me nai dama ina da makiya ne ni ai ban abin tausayi ta ga wani bai damu da kai ba baka damu da su ba wani ma baya zama anguwan ba amma wala zaka ji an zauna ana ana tadin sa to karabu da su let them say eh Allah ya mana tawfiki yanzu kun rabbukum wa man nasru illa min indillah al-aziz al-hakim ga lokaci ya kure ya kuma akwai karishan ayoyin nan me zai hana ba za mu karasa ba su ba ko yayi ne Allah ran makaranta mu ji na me yasa Allah ya musu haka na وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين gobe za mu tashi laysa laka min al-amri shay'un insha Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'alahu Allah illa busra lakum ai wa ma akhbarakum Allah subhanahu wataala bi nabai imdadikum bil mala'ikati Allah bai ba ku labarin zai turo muku mala'iku da yawa din nan ba illa li idkhali sururi alaikum sai dan ku samu farin ciki wa ma ja'alahu Allah illa busra lakum Allah bai saka wannan albishir na kawo mala'iku ba sai dai albishir a gare ku wali tatma inna qulubukum bihi dan ku samu ne zuciyarku ta nitsu da wannan albishir din dama kuma wa man nasru illa min indillahi alazizil hakim duk wata nasara daga Allah take mabuwayi sai Allah subhanahu wataala yake cewa yayi haka ne kuma wannan nasaran liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru ai wannan sababi na cin nasara da kuka samu Allah ya yi ne don ya halakar da wasu daga cikin kafirai ya kuma halakar da manyansu au ya bitahum ya kuma tabar da su fayan kalibu ka'ibin su zama tababbu asararru ba su da amfani za mu tashi laisa laka min al'amri shay'un insha Allah tabaaraka ta'ala za mu ga alakanta da waɗannan ayoyin da muka wuce gobe mun samu ziyara ta malamin mu wannan gurin tafsiri din malamin mu Sheikh Yahya wanda shi ya karantar da mu Qur'ani tun muna ƙanana Allah ubangiji ya saka masa wannan anguwa ta Nasarawo duk wata tarbiyya ta karantarwa ta sunna da wayewa da kuma koya mana gir koya mana girmama manya da wani babban abu da malam yake da shi shine kaunar aga ana hada kan al'umma aga al'umma tana dunkule waje guda muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya saka masa da wannan ziyara din sannan kuma muna kaunar malam muna kuma roƙon malam ko da minti biyu ne ya saka wannan majalisin albarka ko da minti biyu ne insha Allah tabaaraka wa ta'ala jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan